الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ta biyar ko sha biyar ko sha shida ga watan rajab sha bakwai rajab ba sha biyar ga watan rajab ko shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya dan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da uku ko za mu tashi darasi na ɗari da hudu babi na ɗari biyar da ashirin da ɗaya hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sha biyar a cikin wannan littafi mai albarka al'adabul mufrad na abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala inda za mu tashi babun idan sallama ala nasrani walam ya'rifhu babin da yake magana akan idan mutum ya yi wa kirista sallama bai san kirista ba ne قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي جعفر الفراء عن عبد الرحمن قال مر ابن عمر بنصراني عبد الله بن عمر يا je wucewa ta gaban wani kirista fa sallama alaihi sai Umar sallama faradda alaihi shi ma Abdullahi dan Umar din sai biyo da sallama ko kuma shi wannan kiristan ya biyo mar da sallama fa ukbira sai aka ba Abdullahi dan Umar labarin cewa annahu nasrani wannan ba da ya maka sallama ka amsa ba musulmi bane kirista ne fa nan ma alima raja ilaihi da ya gane girista ne kawai sai ya koma ibn umar kenan faka ne yake murudda alayya salami da wannan da sallama ta to kaga ai shine wanda yake cewa wannan ba ba wani hukunci da zaka dauka ana kawai san sai ni ne irin da ibn umar yayi wannan amma ba wani hukunci zaka rika anan to dai za a da sallama sai ya in ka riga kai wa mutum sallama ba musulmi ba ba ma kirista ko ba ma guje ne ya zai dawo da ita ta yaya ya ce assalamu alaikum kai ma to ibn umar ka san shi wajen biyayya ga annabi alaihi salatu wasalam da yake yake fahimtar abubuwa baya sako-sako gaskiya wannan biyayya ga annabi ta janyo yayi haka amma malamai sun ce ba wani hukunci da za ka rika kai yanzu a nan kai mutum sallama ta fara a haka ba ce ka ko ba kake dama da ita ba wallahu a'lam babu idan qala fulanun yuqri'uka salam babu da yake magana akan cewa idan wani ya zo yake wani na gaishe ka ba hauke idan aka baka ce ina wani na gaishe ka me yake cewa Allah amsa to balarabi ba haka yake ba bature ma wata kila kamar na ce wani na gaishe ka shi ma ta yake eh na amsawa na tura su malam Umar ba ku ba idan bature ya ce aka zo aka gaya mar cewa balarabe dai za mu ji na yanzu aka ce wani na gaije ka me yake jawa shi bature eh godiya yake ko ya ce ya gode babu ne idan kala fulan idan kala kala fulan yuqiruka salam babu da yake magana akan idan aka wani yake ana gaije ka قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول ناجي عامر يقول ينا حدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمن ان عائشة حدثته نانا عائشة تازن تتشي cewa ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها النبي ya ce da ita jibrilu ya qara'u alayki salam jibrilu na gaishe malaika jibrilu yana gaishe ki shi ne wato saƙon. Fakalin sai ta ce wa alaihi salamu wa rahmatullah. Ka ji wa Allah amsa ba, ka ga ba wuce zai ce Allah amsa ba, Imamu Lanabi zai ce wa alaihi salamu wa rahmatullah. Shi ma aminci da ramar Ubangiji ta tabbata a kansa. Amma shi ba ture kun ce zai ce dan ko kuma san fihim ko shi ne amsocinsa shi ke Amma wa alaihi salamu wa rahmatullah. Amma ba wani zai ce na hauza. To kaga in ka kalli wannan sosai da kyau daga karatukan da muke za ku gane cewa gaisuwa mafi yawanci tana da alaka da al'adar mutane. sai shi ma ba wuce kun ji kari sai ce eh ina amsa ni ma ka ce ina gaishe shi to kaga shi ma yana yi kenan a wannan amsar ingantacciya ce kuma ai ba rikici a nan kuma akwai akwai adawa a wannan maganar ta eh to saboda haka wannan shi ne an gane ko to shi ne wa alaihi salam wa rahmatullah babu jawabil kitab babu da yake magana akan amsar wasiƙa idan an rubuto ba wasiƙa ya zaka ba da amsa wai ku duba ku ga musulunci a yanzu ma zaka ga types of letter da ake magana yanzu zaka ga tuntun musulunci already ya faɗa ba wai wato bature ne ya fito da formal and informal data ba wani mutum an yan girme ka wallahi tuntuni saboda haka jawabul kitab amsar da za a bayar na wajen wasiƙa an aka rubuto wa mutum قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا شريك عن العباس بن زريج عباس بن زريج الكلبي الكوفي shine wannan an amir shi kuma amir din nan abdullahi ibn abin nadir da imam dahab da sun yi ruwaya da gari cewa an ibn abbas kala inni la ara la jawabul kitabi haqqan to ga wata matsala shi a ra'ayin da yake Abdullahi da Abbas yana cewa yana ganin reply ba da amsa ta wasikar da aka kawo ba wajibi ne in dai an rubuto ba to wajibi kai reply a ba da amsa kamar ji salami kamar biyar da sallama kaga ai Allah ya wa idza uyitum bi tahiyatin fa ayyu bi ahsana minha aw kaga a baya da muka biya muka ce malamai sun ce yin gaisuwa yin sallama mutafi ne amma mai da ita ba wajibi ne to shine yazo yace ba wasiƙa ma an aka rubuta domin a wasiƙa ai za ta kunshi abubuwa kusan guda uku farko da tsakiya da ƙarshe kamar da suke raba juwa a turancin saboda haka kaga farko za a yi ma sallama to sallaman nan ta kunshi sallama ga bayanai kuma to sai suka ce wajibi ne ka amsa to me za a amsa sallamar ko bayanan da ta kunza ka iya zuwa dindi to ba ko wanda zai ba wasikar kuma ba sallama sai dai kamar yadda shi tsarin musulunci zai zo yayi bayanin in ma za ka yi wasikar ya ya kamata ka rubuta zai faɗa yanzu da a karatu cikin ya ya kamata ka rubuta ta to kaga za mu kalli yanayin wasikar da ake magana sannan kuma amsar mun ji cewa ra'ayin Abdullahi da Abbas amsar Rabulai na takarda wajibi wajibi ne alam kuna Eh to wannan ya danganta misali sakon baya bukatar sai ka bada amsa wata kila sanar da kai za a yi wani abu amma ko ba komai dai a a a ɗabi'a ta ɗan adam ya kawo ma sako zai so ya zo to shine za mu magana da miji kaga abu bi ta kunsa da sallama da za a yi ma da kuma bayanai wani sako a dauka ma bai sallama ba misali kwata kwata sai ba da wani sako wanda duk wanda ya turo ma da sako ana la kan ko baya bukatar reply zai fi zai so ya ji a ce sakon ya zo maka to ta hanya za ka gaya mace ta hanyar reply ijaba ta bayan ta bayan da amsa an fahimta da kyau ko to shi sa Abdullahi da Abbas yake gani shi a gurin sa da yaji buratin jawabin kitabi karaddi sala cewa yadda aka ce juyar da sallama wajibi ne to juyar da saƙon wasiƙa ma wajibi ne a haka ba ke tara ilimi za ka ji malami ya zo yana bayani ya ce ma ka tambayi kaza zai ce to gaskiya kaza amma dai Abdullahi da Abbas yana da fahimtar kaza shi irin wannan gaɓoɓin su ne Abdullahi da Abbas yana da fahimtar kaza. To ka ko iya Abdullahi da Abbas kan dogara da shi a kana da hujja yawwa babu kitabati ila nisa'i wa jawabihinna babu da yake magana shin ya halatta ka rubutawa mace wasiƙa ita kuma ta bada amsa ya halatta wajen yin wasiƙar ya halatta a rubutawa mace wasiƙa ta bada amsa ko mata da amsar da za su bayar ba a kana da sara ibnu rabi'a shi ne wannan muhammad sunansa sika ne kamar da malamai suke kawo shi a shi ne wanda aka ce ya rasa shekara ta ɗari uku da arba'in da biyar farko farkon ƙarni na hudu ke ɗari uku da arba'in da biyar to shi ne yake cewa kana ta sana abu usama kana ta gani musa bin abdullahi shi kuma wannan Musa bin Abdullahi ibn Hibban ya ambato shi cikin dikat da biyayyun mutane da ba su da matsala in sun kawo ruwaya kada yake haddathana haddathana Aisha bint Talha Aisha ai Talha Talha bin Ubaydillah yana da yaya wala yake ce ayyansa Aisha hasiyu ne akwai babba akwai karama قالت تتي قلت لعائشة ناتي ولا عائشة wani fi hujriha lokacin ina gurin da ina mata zaman aiki wa kana nasu ya tuna halin kulli misra mutane sun kasance suna zuwa mata da kowane gari shine misra kowane gari wa kana shuyuku yanta buni wato dattijai shine a shuyuk din an yaqsiduni marratan ba'da mara sukan aiko min da sako saboda an ce kyakkyawar mace ce kuma ga hankali to ga kuma irin wannan za ka tana da shigaran mutane an gane eh ko a cikin duk wanda ya zo cikin jama'a yanzu wanda yake mai hankali ga kyakkyawa kuma za ka yana da shigaran mutane to ita bai wanda Allah ya mata kenan shine yan tabuni suna da fata ta suna yawan aiko min da sako ni makani min ha saboda matsayina a gurin da na Aisha ba wa kana shababu ya ta khauni su kuma matasa kowa yana so ka wance da ni kowa kowa yana son ta ko ko da dai tana musu kwarjini amma kowa yana so ka wance da ita saboda wannan martabar ga ta mai hankali ga ta budurwa ga ta kyakkyawa kaga ai za ta competition to dine take cewa fa ya duna ilayya har sai a ce ta aiko mata da kyauta wanda ya aiko a ce in ji wani tana gidan da na aisha suna yawan aiko mata da kyauta wa yaktubuna ilayya min al-ansar har suna rubuto min wasiƙa daga garuruwa wani zai rubuto daga gari kaza cewa ga wasiƙa aika mata ba kuli da aisha ta ce sai ce da nana aisha ya kala ya ke gwaggona ana kitabu fulani wa hadiyatu wannan wasiƙar wanda ne ya aiko min da ita wannan kuma kyautar ya aiko da ita ga kyauta ga wasiƙa kai ma ka san gaisuwa da neman iri ne fa ta kuli li aisha sai na da aisha ta ce da ni ai kulayya ya ce ya ta fa abibi ta amsa ba ki ba ki rafulai shine ba an jayi rubuta masa rafulai wa abibi sannan kuma kira baba rabuwa kaga anan in ka kalla da kyau za ka gane cewa wato ta iya cewa irin amsar da wannan baiwa Allah Aisha a gidan dala take bayarwa ba irin amsa ba ce ta budurwa da saurayi haka ne domin da irin ta budurwa da saurayi ne za a karɓi iya kyautar ne kawai a mai da rafulai nan amsa wasiƙa ko ba haka bane amma shi wannan in ta aiko da yadda annabi alaihi salatu wasalam yake faɗa a wato a wani hadisin da ban cewa ka kabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na Aisha ta faɗa kai cewa annabi ya kasance kubalu da hadiyata wa yusibu alaiha annabi yana karɓar kyauta kuma ya saka ba idan ka cewa annabi ne rago mun ba kai wasa ba ko in kai wato ba kai wasa ba da tsira dari za ka fito ba jiza daga baya akwai ɗan kabila ko gari kaza da yake ya daina karɓar kyautar su ba saboda da wani ba kauye ya zo mutumin kauye ne ya zo aka bashi misali ya ka naira goma ya kawo akuya an ba shi raƙuma goma ya ce a ƙara ba aka kara maka aka ba shi guda ɗari yake a kara masa kai da ka zo da yar akuya guda ɗaya baka sanda guda amma wani bai ishe shi ba kuma babu to annabi alaihi salatu wassalam aka yake kyauta wato baka ba shi ba ma zai baka ballan da ka ba shi yawwa to wannan shine kaga annabi yana ramawa an yi sa malam ali da mai yake cewa ya fi kowa bai da koyi aikowar ta duhu ya yayi zuciyar kowa ta yayi ga ba mai kyau da kai ga kyauta ba da kwarmato ba sallallahu alaihi wa sallam ko da yaushe haka annabi yake cikin kyauta kaga wanda ya rika ba sanda sanda zai yi bai sanda goma kuma da shi yake nema annabi zai kace yawo yake da makami bai musulunta ba ran da ya zo annabi ya ma wannan kyautar da ya koma a bakin gari ya ce eh kuwa jama'a mutane suka rika zuwa aka zo ya ce ji dukkan min inda khairin nas na zo muka da gurin wanda ya fi kowa alkhairi yuni a da amal la yafi albaqara yana yin kyautar irin kyautar wanda baya tsoron talauci mutane suka kai wannan ita za a ce wallahi ba zan zauna ba mutunci kenan sai da ya mutunta sai dai koma garin su ya dawo kawai ya mutunta to akwai waɗanda wato dalilin kyautar annabi alaihi salatu wasallam ya sa suka musulunta saboda kyautarsa to annabi kai ma kyauta yana rama ba kaga anan wataƙila mata sai ce mun zamu gurin tsayawa cewa biki da muke yi wa yusibu alaiha idan mun kai goma a biya mu goma mu a baya mun biya wani hadisi da cewa yawa masara ilaikum ma'rufan fakazihu eh su baki anan ka dai da ba ba hauka suke yi su bikin su na musamman ne idan suka kawo naira goma to tana so a ba ta sha biyar ko ashirin shi ne biki ba lada ba alhaki zumunci ko shi ne ba kya neman a taka miki la nuridu minkum jaza'an wala shukura shi ne zumunci amma biki idan kika kina jiran ke ma in kika zo a rama miki wannan shi ne biki ko kuma ta ce ni ma bari in ji wannan shi ake kira biki zalla har suna yin wani lokaci da za a zo a kashe biki na gaya wasu mata nake ba wata mace da kikiya ba wani lokaci da za ni ta jiri ta ce da wahala ta ce ba ku sa kanku bane in kika sa kanki zaki dalili shi ne mace ta yanzu za ta zo sura ran sura mutum hamsin za ta ba ta gudunma amma duk ta riƙe gaba ɗayan su kafin su ta riƙe da mai naira goma da mai ashirin in ta ga dama har wanda ta ba da yan biyar biyar da mai sababbi duk ta sani ba a kwakwalwa ce wannan ai sai ko yanzu da haka bai ka zuwa ke ba hidima a biki ka manta wasu wallahi da yawa in ba wanda ya zama dole ba ba za ka rike ba an fahimta da kyau ko to mata su kaga wanda take da wannan kwakwalwar ai da basira kai ba ka da wannan lokacin in sun sani sannan wanda ta zo ta gaza sai za a zo suna sai ta dawo mata ta ba ta goma ita ta kawo bakwai sai ta wurgo ta ce in dai na da bata zo wato a ta dawo abin da in dai ba za ki tara ba lahadi ai gaba take da asabar ko to dai ba za ki ba ta lahadi ba to ba ta asabar din ta aka ce kana wata juma'a ce ba ba da aba juma'a kuma an koma kasa su ce saboda haka in dai lahadi wace zo a gaba ta dawo shine ka'idar to shine za ka ga wai har sai an kai wani lokaci da to sai a ce yau za a kashe biki wai an girma kenan sai a zo lokacin da wani abu ya taso na wata da ta zo ta bada naira ɗari shi ta raba biyu ta baki hamsin to wai an kashe buki da yau saboda haka duk abin da ya tashi na ko na shi in kika yi san kika yawa ba zancen ba zancen ramuwa ran da aka kawo aka raba biyu aka baki to an kashe buki aka ce duk da wata baiwa Allah da cewa an bi a ƙauye sai wata tana kusa da ita ce mun abin nan ba ne ko ni na je sunan da aka yi saboda haka kaga wannan shiri an gane ko yawa to amma kaga zumunci ko shine ba ka tara mutum ya biya ka kawai wannan shine muna karatu ne akan cewa abin da zai tabbatar da mutane akan sirati a tauhidi cewa abu biyu ne amana da zumunci suka ce ba nace to ba irin zumuncin da kuke faɗa ba na mata ba kiwa zumuncin gaske da yake alwasil bil mukabi walakin alwasil alladhi idza qutiya rahimuhu wa sala mai ramuwa mai biki ba shi ne mai zumunci ba wannan biki sunansa zumunci shi ne wanda ba ma ya zuwa a jefa an fahimta da kyau ko wannan shi ne zumunci to kaga ba dini wa dini ina na ya ta ce to kira ba mata a ki ya rabulai sannan ki saka ba wa in lam yakuna indaki sawabun in ba ki da abin da zaki baki a dai kike ni zan bai ina na ya ba dai mutum fakani take fa to wadiya ni dai ta bani kuma Assalamu alaikum babu kaifa yaktubu kadar alkitab babu da yake magana kaifa yuktabu yaya za a rubuta ya kuke kiransa a wasiƙa ai kun ga akwai sama akwai tsakiya akwai akwai ƙarfi a leda ko ya sunan sama eh opening to shi ne zarar da kitab tsakiya ya sunan sa to eh body of the letter kai jefa conclusion to shi ne yanzu za a yi maka wannan bayanin yukam sanin kitab yadda za a fara bude takarda shine kadar kitab قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك انا عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار ايزين سنن زاكي انا عبد الله بن عمر كتب الى عبد الملك بن مروان يبايعه سوى واتو عبد الله بن دينار يجي عبد الله بن عمر يا ربو توثيقا zuwa ga Abdulmalik ibn Marwan dan yayi mar mubaya dan gidan Marwan bin al-Hakam ko yan Banu Umayya fa kataba ilayhi sai rubuta mar a wasiƙar cewa bismillahir rahmanir rahim ga opening din kun ga opening din ta musulunci ba biya ta bane an gane ko to da haka bismillahir rahmanir rahim yake da Abdulmalik Amir al-Mu'minina min Abdullah bin Umar wane mutum ya Abdulmalik Amir al-Mu'minina min Abdullah ibn Umar abin da ya rubuta min kenan na'am sai ce salamun alayka salamun alayka salamun alaykum ko bil ma'rifa ko akwai ba da wanda suke cewa kai da ma'rifa ya fi saboda ya je zuwa Qur'ani salamun alaikum tibtum fadkhuluha salamun ala nuhin il alamin salamun ala ibrahim haka yake zuwa cikin safati ko yawa salamun ala ali yasi ko iliyasi wa salamun ala al mursalin ko yawa to amma kuma assalamu alaikum ya zo a hadisi sai suka ce a duk wanda kai yayi yawa wannan qur'ani ya zo da shi wannan hadisi ya zo da shi kuma da ba an san shi suna yana da alamomi daga cikin alamomin sa akwai ma'arifa akwai tarihi ko na kira kaga assalamu ai sunan Allah ne bil ma'rifa idan kana so ka aje ma'rifa sai ka ce salamun inda yana da bambanci a kowa da agoko ba ma'rifa da gairul ma'rifa to shi ne yake cewa salamun alaika amincin Allah ya tabbata a gare ka inda ibnu hajar yana cewa shi a gurin sa wannan mai ma'arifa din yace ya fushi ya fi zama wannan yace ni tafsir wa tafsir amma wasu ba su zaɓi wannan ba saboda haka kawai duk wanda ya zance mafi inganci shine duk wanda kai yayi wancan qur'ani ya zo da shi wannan hadisi ya zo da shi wallahu a'lam to sai yake cewa fa inni ahmadu ilayka Allahu alladhi la ilaha illa hu abun nufi da Hausa ni ina taya ka godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ba wanda ya cancanta a bauta wa sai shi ina taya ka godiya ga Allah kamar yadda ba yake cewa ina taya ka murna kun gane to shine kalmar kaga ahmadu ilayka allahu alladhi la ilaha illa hu ina taya ka godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ba wanda ya danganta a bauta wa sai ji wa aqiru laka kuma sannan ina tabbatar ma bi sam'i wa ta'a cewa zan ba biyayya kuma zan ji abin da kai domin kai shugaba ne kun gane sakon aiko wakin ruka ya yi mu baya a kira ina mai tabbatar ma da ji da biyayya da abin da ka kawo da ya ce amma ala sunnatillah duk abin da ka kawo ya zanto wato shiriyar Allah sunnar Allah ka kawo wa sunnati rasulihi da sunnar annabi ka kun ji kira da iman da nasu kuma shi ma a wannan duk cikin abin da zai iya iya iyawa ta an gama ala sami wa da'a yawa innama ta'ati bil ma'ruf to da haka zai bi shi ne akan abin da ya ba Allah da abin da ya ba annabinsa inda ya saba wannan to ba zai ba sannan abin da ya ba Allah da annabinsa shi ma iya iya wasa zai ba zai yi abin da ba zai iya ba kun ji wannan wannan hadisin yana cikin muwatta haka nan ibnu abi shayba ya kawo a musannaf shi ba na babun amma ba babun da yake magana akan amma ba'du bayan haka ita ma wannan amma ba ta ita ma za a zo a ji wato wanda suna cewa mabniyun ala zanni ba'du aka take zuwa me ake nufi da wannan da amma ba shine ba da ma ta kaddama min alhamdulillah ta'ala wa salatu wa salamu ala nabiyyi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka mai tajil aruf ke shine bayan abin da ya gabata ba shi ne ba wajen shi bayan ya gama gaisuwa da muka yake bayan haka ita ce amma ba su ita ba a wasiƙa ba ana rubuta da hausa ba bayan haka bayan wajen sallama bayan dubin gaisuwa da irin wasiƙar saurayi da budurwa ta da bayan dubin gaisuwa da yawa kaza kaza kaza ce bayan haka ina ne kaza da kaza da kaza to an shiga bodi dama yanzu an gama da sanin kitab ko yanzu kuma sai tsakiya shi ne body min body da ke magana. Kala haddasana kabisa, kala haddasana subiyan, an zai da bin aslam kala, an sanani ali ila ibn Umar. Mahaifina ya aika ni zuwa ga Abdullahi dan Umar shi aslam din ke. Bara aiki hu ya fi bujira ganke na rubuta wasiƙa. Bismillahir Rahmanir Rahim amma ba'du. bayan yayi bismillah da yake bayan wannan din bayan bismillah ke to shine ba da jayi hadisi ne da kyau قال حدثنا روح بن عبد المؤمن روح بن عبد المؤمن شيني ابو الحسن الهذلي فيما شكا ليارة عن شكرا تقريبا 33 bayan hijira قال يجي حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه قال رأيت رسائل من رسائل النبي صلى الله عليه وسلم na ga irin wasiƙu wasiƙu da irin wasiƙun da annabi alaihi salatu wasallam ya rubuta wanda ne akwai littafi da na zakulu na so ɗauko shi ya dan ba mu misalai akwai shi wani littafi ne ya shi sunansa a subul salam aka ɗan risala ce haka da ya kawo abubuwa mujalladi ɗaya ne to ya kawo irin hatta tamfil na irin wasiƙun da annabi alaihi salatu wasallam ya rubuta yana kan tebur kuma ya danya wannan da niyyar da koyi to saboda haka wannan jini a to sai yake daga cikin irin wasiƙun da har ma irin guraren da aka tura duk ya faɗa yau an turawa ne sarkin kaza an turawa ne an turawa ne duka yace kullaman qadat qissatul duk lokacin da annabi ya gama ba da wani labari kala sai ce amma ba a bayan haka bayan an gaba da sadrul kitab sai a ce amma ba a sai a tafi min bari ke mali da ba shi ke to babu sadrul rasail bismillahir rahmanir rahim sai kare ma babu cewa babu da yake magana akan farkon opening na na wasiƙa inda yadda za a buɗe wasiƙa shi ya ce bismillahir rahmanir rahim a buɗe da bismillah قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبي عن خالدة بن زيد عن كبرى آل زيد إلى أن رويت لها جابور قبيل بن زيد ابن ثابت أن زيد بن ثابت كتب بهذه الرسالة cewa wai wata rana zai dan sabit ya rubuta wannan wasiƙa ya rubuta bismillahir rahmanir rahim li abdullahi معاوية أمير المؤمنين كنت لعبد الله سواغا في kuma a nan zuwa ga biya wani domin wannan al'adar kula bawon rashidi ne sai da abubakar zai rubuta wasiƙa kafin ya ce abubakar sai ya ba da sai abdullahi abubakar bin abi kuhafa a farko sai ya ba da sai abdullahi bawan allah sai da umar ba zai rubuta wasiƙa haka yake rubuta abdullahi umar bin al-khattab Usman ma haka sai da Ali da haka ce to ya samu sun samu wannan ne daga gurin za su rubuta wasiƙa ne kafin ya sa sunansa sai ya fara da Abdullahi to da yake da Abdullahi Muawiya ta amirul mu'minin zuwa ga bawan Allah Muawiya amirul mu'minina kaga sai ya kawo mu wannan amirul mu'minina kaga sai ya goge ya cire ya amiran mu'minin har kun da dadin ya cire min zaid bin sabit ka duba wani zalo yace daga zaid from kenan ko daga zaid dan sabit dan kankanin guri an hade ma gaba ɗaya abubuwa zuwa ga muawiya amiran mu'minin daga zaid dan sabit salamun alayka amiran mu'minin aminci ya tabbata a gare ka ya amiran mu'minin kun ji salamun din ku ba assalamu alayka ba wa rahmatullah da rahmar ubangiji fa inni ahmadu ilayka allahu alladhi la ilaha illa hu ina taya ka godiya ga ubangijin nan da ba wanda ya cancanta abota wa shi amma ba du bayan haka yanzu za a shiga godi dinnan a ogunin ake dukkan abubuwan da aka faɗa wani da wani da ko mance ko mance duk kai ka biyo ba ruwan su sun yi abu ranar sun suka gaci amsa suka zo suka ware goman addin goman wannan hadisin bayan imamu bukari a adabul mufarad imamu bayhaqi ya kawo haka ya kawo shi a cikin littafin sa a cikin sunan al-kubra قال حدثنا محمد الانصاري في wannan محمد الانصاري din shine محمد bin Abdullahi bin al-Musanna bin Abdullahi bin Anas bin Malik Abu Abdullah al-Basri shine wato dam wato dikata amma shi Abu Dawud yana cewa tagayyara tagayyuran shadida eh ya ya jirkita abubuwa daga baya sosai kuwa shi kuma Imam Sadi yana cewa ai babban mutum ne kuma mai ilimi yana cikin jagororin hadisi wanda daga baya hatta a cikin a cikin alƙalan basra yana cikin manyan alƙalai lokacin haruna rafi ya rasa shekara ta ɗari biyu da sha hudu bayan hijira to shi ne yake cewa kana haddathana abu mas'ud al-jurayri kana ta'ala rajulun al-hasan an kira ati bismillahir rahmanir rahim wani mutum ya tambaya hasan al-basri dangane da wato bismillahir rahmanir rahim ko kuma karanta ko rubuta bismillahir rahmanir rahim kaga aka rubuta din ai sai ka karanta ko yawa ya dangane da wannan hukuncin da kana da yake tilka sudurin rasayi yake ai opening ne farkon wasiƙa ne shi ake rubuta ba babu ne bike shi ma kuma isnadin ya inganta mai gaba da ya kawo an babu biman yubda'u fil kitab babu da yake magana akan cewa da wa za a fara a wasiƙa in ka zo rubuta wasiƙa da za ka fara ko da wa قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا عن ابن عون عن نافع قال كانت لابن عمر حاجة إلى معاوية وترانا عبد الله بن عمر يكتب فينا لو تبقى زواج معاوية ابن أبي سفيان فأراد أن يكتب إليه إيه نبن يروي جامع fakali sai suka ce inda abihi kun ji maganar ba ta jaye sai wanda suke zaune a gefen suka ce ka fara rubuta sunansa ila qoli abdullahi muawiya kamar da yayi a can baya an kamar da zai biyo bi da sabi yayi a can baya sai ka bai jawara da haka fara da an yaktuba ilayhi faqalu ibda bihi falam yazalu bihi hatta kataba bismillahir rahmanir rahim ila muawiya ba su guje wasu na gane ya ce da bara da bismillahir rahmanir rahim ila muawiya yawkum min abdullah bin umar ila muawiya shi ba da rubuta sunan wa muawiya bin abi sufyan shi ma babu isali har bayani ne dai akan hadisai na baya قال حدثنا أبو وائل بن عون عن أنس بن سيرين قال كتبت لابن عمر فقال na rubuta wa Abdullahi da Umar wato wasiƙa makana da yake da ni uktub ka rubuta bismillahir rahmanir rahim amma ba'du ila fulan amma farce cewa ka fara rubuta bismillahir rahmanir rahim bayan haka kuma zuwa ga wani eh akwai masu gyaran turanci in an yi an an gama ne ka din sai ce to kaza ya kamata a rubuta wani bin aunin an anas bin sirin kana kataba rajulun bayyana dai ibn umar wani mutum ya zo yana rubutu a gaban abdullahi dan umar yana rubuta wasiƙa bismillahir rahmanir rahim li fulan wa nahawu ibn umar ya rubuta bismillahir rahmanir rahim li fulan gawani zuwa gawani kamar yadda zai yi to ji ibn umar da yakan na fa nahawu ibn umar ibn umar yace a fakani yace kul bismillah huwa lahu yace bismillah ita ce ta dace da ya kaza ka je bismillah ita za ka rubuta kaga wannan shi ba wani abu ne kamar yadda sabanin yan wasiƙa yake za ka rubuta wani ce kaza za a yi wani ya ce amma wani jirgin da muka faɗa duk a waye shi ma duk daidai ne babu wani iskali Iza albani da ya zo da ya zo bayani yake cewa da wannan ruwa da wacce muka wuce yake shi ne ga bambanci ba yake kawai dai gudun umar da ya fito da wani abu abu ya bayyana wani abu daban yace a fadi ga bambanci da yake da tsini yake musamman ganin cewa rawi ita ruwaya da muka wuce wancan ta baya da ta wanda yake duk ɗaya yake inji wato albani yake ana ci gudu filin duk ya rawar to duk biyu yake ba komai duk ko da wata kai ta yi قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عمر wani Umar ne Umar ibn Abi Salama ibn Abdurrahman bin Auf wanda ya rawaito hadisin sallallahu wa kul bi yaminika wa kul bi ma yadika shine mun yi lallage Oke kala haddathana Ismailu kala haddathana haddathani ibn Abi Zinad an kari daga bin Zaid an kubara Ali Zaid shi ma wannan kun ga mun bi irin sa baya kubara Ali Zaid mun da irin sa baya cewa daga jagororin kabilar Zaidu cewa anna Zaidan kataba bi hadhihi risala Zaid bin Sabit ya rubuta wannan wasiƙar ya Abdullahi Muawiya ta amirul mu'minin ga yake ji abunan din zai fara zuwa ga Abdullahi Muawiya sarkin mu'minai min Zaid bin Sabit daga Zaid bin Sabit ya fara gabatar da sunan wanda za a bawa wasiƙar sannan sunansa maimakon from sai aka ga to aka fara da to wani from wani shi ne magana ta yi shi ke nan kawai to sai ya ce salamun alaika amiral mu'mini wa rahmatullah aminci ya tabbata a gare ka ya amiral mu'minina da rahmar kuma ubangiji fa inni ahmadu ilayka allah alladhi la ilaha illa hu ina wato ina taya ka godiya ga ubangijin da ba wanda ya cancanta a bauta wa shi amma ba adu sai godi bayan haka shi kenan wannan shi ma imamu al-bayhaqi ya kawo a cikin littafin sa na sunan al-kubra قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا عمر shine muka ce Umar bin Abi Salama wanda yake dan gidan wato wanda ya ummu salama ta so da gida annabi alaihi salatu wasalam wanda annabi yake sanni laha wa kul bi yaminika wa kul bi ma yalika shine wannan umar an mahmud bin labib kala lamma usiba ahala ta'ad wani mutum lokacin da wato aka soki ta'ad eh lokacin da aka soki ta'ad a a wato akhal dinsa akhal shine jikin zirayin hannun mutum a kowace jijiya da suke kira ko mun tallake حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانه وبيا جبا قال حدثنا عمر عن أبيه عن أبي هريرة سمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا من بني إسرائيل gaskiya ne ba mu biya ba wani mutum daga cikin banu Isra'ila wa dakala al-haditha fa kataba ilayhi sahibuhu min fulan ila fulan shike shi ma abokin sai rubuto mata daga wani zuwa wani cewa kuma ga yadda suke rubuta wasiƙa na ƙara ta yanzu to dai wanne babu kaifa asbahta babu da yake magana akan kwarai ko tsallakewa ne babu da yake magana akan cewa to ina gani kaifa asbahta kamar yadda ba hausa yake cewa ina lafiya barka da asuba barka da yamma an gane ko irin da je zuwa laraba suna da ita barka da warhaka an ka kira mutum ko da zuwa ya kira da ya gara ke wanda ya barka da warhaka da ba zan da yake nake karfe nawa yake tana da rabi na dare mu kuma muna karfe biyu a nan na rana ka ga ba za ka ce ba shi za barka da warhaka ta ga mai komai ta gama da mutum kawai ko barka da wannan lokaci duk ba wuce yana da wannan tamsin kuma za a ga suna da fa'idodi sosai balarabe yana da kaifa asbada kaifa amsaita yana faɗa wannan barka da warhaka ko barka da asba ko barka da yamma to zabi bayani akan ta kaifa asbada yaya kawai gari kana hadathana abu da wa'id kana hadathana ibn al-jassi an asim bin umar asim bin umar bin qatada ibn nu'man al-ansari kenan wanda ya rasu a shekara ta ɗari da ashirin bayan hijira. Dan an ce masani ne sosai yana zama a masallacin Jimasta ya rika karantar da mutane wato magaji. Yadda yakokin yadda annabi ya yi yakokinsa masanin sira ne kwarai da gaske a can Siriya. Yana sannan kuma masani ne na malakin sahaba. Matsayin sahabbai kaga wanda ai karatu ne babba ziyarta a shekara ta ɗari da ashirin bibi bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam to sai yake cewa haddathana abu nu'aym kana haddathana ibn al-jasir an asim ibn umar an mahmud bin labib kana lamma usiba ahala sa'd yayin da aka sami wato aka yi wa sa'ad ibn abi waqas rauni a cikin wato wata jijiya ko cewa suka yi wata wato jijiya ce tsakanin zira'i eh wato arakun bi wata izira an gane ko wata jijiya ce da in ta tsinke inda da likitoci za su mana wannan bayanin in dai ta samu matsala ta tsinke daga jikin wannan gurin to in ba da gaske ba ba a tsaye da jini ba to mutum zai mutu ita ke kira akhar eh jijiya ce da idan dai wato ita ce uwa uba ta ta ta wanda take kai jini idan ta tsinke ba sai da jinin ba mutum zai mutu nan da To lokacin da aka yi mara rauni a wannan gurin, yau malkandan a yankin gwalalu, ba ta kala zai jikin zai nauyi, ana dole jiki zai nauyi. Ba ne mutum. Hawwaluhu, inda mura'atin yukalu laha rufaida, in ka ɗauke shi shi ne awwalu ai sai aka ji aka yi mai wata kaima kaima wani ɗan canji a cikin masallacin annabi alaihi salatu wasalam aka ɗauko shi aka ajiye shi a gurin wata baiwa Allah da za mu ji sunan da yanzu inda mar'atin yuqalu laha rufaida aka kai shi gurin wata baiwa Allah da ake cewa da ita rufaida ita ce aka ce babbar ungozo wa kina rufaida ba domin ita aikin da rubai da yadda take gashi nan wakanar tudawil jurha duk lokacin da aka mutum rauni a filin yaki ita take mu zuwa sai man magani nasti ba ngozo ba ko ngozo mu karba haihuwa ke nasti saboda haka rubaida za ku dana ba da tarihin ta cewa ngoba wato nasu ta farko kenan rubaida tana cika ga duk da su ummu sulaimin ma da sauran su ne taimake kenan ita ce musulmin din ai ga su ma a yaki suna ba da magani amma ita ce tafi kowa fice ta kai matsayin metro fakan annabi sallallahu alaihi wasallam idan man rabihi ya ku kaga an kawo shi kusa da annabi da annabi ya je wucewa ta gaban sa sai ce kai ba amfin ta ya kawai ya kai mata ya ka kai yamma shine kai kai ba amfin wai za ba idan kuma gari ya waye idan gari ya waye ko zai ce kai ba asbahata ya kawai gari kana lafiya ya barka da yamma a Hausa kenan barka da asuba a can dan kuma barka da yamma saboda haka wannan shi ne an gane ko to fa yi ku biru huje ba shi labari dan kamar mutum ne ya je duba mara lafiya ya ce a cikin naka in shi ya ma bayani kaga babu laifi ba ka da matsala kai ne ba a zo a cikin adab na duba mara lafiya ka je ke ta bayani cewa yanzu ciwon nan kaza ke ba ka amsa ka kuma cewa kuma da aka yi ka kai ba likita ba ba nurse ba ba kuma mai ba da magani ba kaje ka tashi a gaba a cikin adab na iyadatul marid aka ce ba a san yawan magana ya kuma yanzu ya kake ji Allah sarki to kaga in baka da gaske ba wallahi ba a tashi a ciwon nan wannan ciwon yanzu kuma ga kashe kuɗi sai ka kashe kuɗi fa ya doji miliyan ba wannan kaga zuwa kai ka kashe shi kawai Ya yi ne illa, kaga wannan duk baya cikin adab ba na dabi bane. Shi za a yi wai wani wanda ya je duba wani ya zauna a gaban yana ta bayani. Sai ce da ya kama surutun sai ce yanzu ne yake damun ka. Sai ce zaman ka anan. Shi kada yake damun saboda ya iji ya je ya gaya mar wallahi irin wannan ciwon wani shi yayi wani kanin mahaifiyar mu shi bai take ba. ya ci gaba yana sai ya tsora da wannan yin kan da ya gama surutun zai ce to yanzu da yake damun ka yake zaman ka ana shi ne kawai yake damun ko ba shi bane ka zo za ka ga mutum haka kawai saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata ko da yake mutane su rika la'akari da abin da yake abin ya rasu mare yana da adam sosai da sosai to tun da za ka ce min lokaci yayi kuma wannan hadisin ba za mu iya yin zamun biyar ba ma eh yana da san sau za mu tsaya kansa abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka yi kuskure Allah ya kawo cikin sarki da ya je mana muna roƙo ubangiji da sunan sa kyawawa da tubobin da makaukaka Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ji banta Allah nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ji guje mata waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu da ƙarfi ina roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tubobin da makaukaka Allah madaukakin sarki marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya idan muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jaddada rahama ka burbura idan ta mu gado Allah ka samu shi da kyau da imani waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure su ko a gaba Allah ka galaba kar ma Allah ya zo mu kai lafiya muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa masu neman ƙasar mu da matsaloli Allah ka ɗauki sarki ka maganta mu sun fi rayuwa da talauci da ake bawa da Allah ɗaya yi wa al'ummar musulmi اللهم آمنا في أعمالنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.